إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad a nan anguwa ta site dipte a birnin niamey inda muke gabatar da karatun littafin bulugul maram a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a yau za mu tashi sabon babe ko shine babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu sifati salati babu sifati salati babi mai bayani akan siffar sallah yan uwa masu girma abu ne sananne a gare mu akan cewa mafi girman ibadu na aiki daga cikin ibadun da Allah ya dora muna babu ibadar da ta kai sallah ita ce ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana a gadon mutuwa daga cikin wasiyar da yake ce muna shine as-salatu wa ma malakat aymanukum as-sala as-sala as-salatu wa ma malakat aymanukum yana daga cikin lafuzza na ƙarshe da manzon Allah ya faɗi yana cewa ku kula da sallah da amanar da Allah ya sa a cikin hannunku ta mata da bayu da 'ya'ya wannan su ne wasiyai na ƙarshe da manzon Allah ya liƙe da su haka kuma duk wani mutumin kirki wasiyar shi ga 'ya'yansa wasiyarsa ga makusantansa shine su kula da sallah shi sa Allah maɗaukakin sarki haka shi ma ya muna wasiya Umar radiyallahu anhu haka ya muna wasiya a ƙarshen maganar da ya faɗi yake cewa la hazza fil islam liman taraka as-salah umar yana a cikin sallah ta asuba abu lu'atal majusi wannan bakin arnan ya zo ya daba masa yuka ana daba ma umar yuka umar sai ya so me ya hwaɗi yana hwaɗuwa sai ɗaya daga cikin sahabbai ina tsammani abdurrahman bin auf ya shiga gaba aka yi da sallah ana yi da sallah sai aka kama umar umar yana hulhuɗowa farkon abin da ya fara cewa a sallan nas mutane sun yi sallah ma'ana shi yanzu damuwarsa ba ma jikinsa ba yanzu mutane sun yi sallah domin ya san an ya haɗu ne ana cikin mi ana cikin sallah sai aka ce masa eh an yi sallah sai ce la hazza fil islam liman taraka sala babu rabo a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah ko kuma yake wasa da sallah kina wannan sai nuna muna ashe yana da kyau a ce dukkanin abin da zai gyara muna sallar mu muna kokarin yin sa a hadisi wanda mun sha kowa ya san sa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min a'malihi as-salah farkon abin da za a fara ma mutum hisabi da shi daga cikin ayyukansa shine sallah fa in salahat salaha al-amalu kullu wa in fasadat fasada al-amalu kullu idan ta lalace komai ya lalace idan ta gyaru komai ya gyaru to wannan sallar abubuwa guda biyu ne suke sa sallar ka ta karbu idan ka cika wannan abubuwan guda biyu to ka tabbata da cewa in Allah ya so sallar ka ta karbu abubuwa guda biyu an gane da kyau ko idan mutum ya rike su shi kenan sallar shi takar wa zai gami wannan abubuwan guda biyu ta abubuwa guda biyu wanda yake da magana daga hannu kuma duka biyu za a faɗi aha ikhlasi jazakumullahu khairan na biyu ayita yanda manzo Allah ya koyar ayita na sha gaya muku ka'ida ko malamai suke cewa la yaqbalu Allahu min al'amali illa ma kana khalisan sawaba Allah baya karbar aiki sai wanda ya cika sharuɗa guda biyu shine ayi dan shi sannan kuma ayi koyi da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mi a cikin sallar a wata ibara daban suke cewa al'amalu la tuqbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'a dukkanin ma'anansu guda duk wani aiki da za ka yi duniya abuwa guda biyu ake kallo shine yi don Allah da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin shi yasa dan manzon Allah ya kai makura ta ya koya muna sallah sai da ya hau akan mimbari dan me yasa ya hau akan mimbari dan saboda duk wanda yake a ƙasa ya mi ya gansa ya hau akan mimbari yayi sallah yace musu haka za fa sallu haka ne ya kamata ku yi sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yi to wannan babin da malam ya kawo zai siffanta mana ne sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawan mutane da an tashi zancen sallah sai kai suna ganin kai zancen sallah sallah shi wa zai cewa bai iya sallah ba alhali wannan kuskure ne yana ɗaya daga cikin magunguna na al-Imam al-Albani wanda ba ni mantawa da su wanda kuma wannan magana ta nuna zurhin tunaninsa da hikimar da Allah ya masa yake cewa a duk cikin hukumce hukumcen addini yace babu hukumce hukumcen da suka kai sallah rikici amma mu kuma sai mu ta ganin a hukumce hukumcen sallah shikenan da an fara bayanin sallah yana ganin duk abin da za a faɗi ya sani alhali kuskure ne sallah ba za ka taɓa cewa ka san komai a cikin ta ba duk yanda za a yi wataran sai ka ji wani abu wanda baka sani ba in ma da kana ganin ba komai bane a cikin sallah yanzu sai ka ji me komi ne a cikin sallah in ma da kana ganin ya halatta a yi sa a cikin sallah daga baya sai ka ji me shi bai halatta isa a cikin sallah ba ashe shi na mun da cewa duk inda ka ji ana bayanin sallah to ka tsaya za ka karu da wani abu an gane da kyau ko kenan yana da kyau mu kwantar da hankali mu saurari wannan hadisan da malam ya kwararo na bayanin abin da ya shaha al'amari na sallah a hadisi na farko da malam ya kawo yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idan kumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fa asbighil wudu'a to ka cika arwalla kayi arwalla da kyau thumma istaqbilul qiblata sannan ka fuskanci alqibla fakabbir sai kayi kabbara thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya maka sauƙi na alkur'ani ma'ana ka karanta abin da ya samu na alkur'ani marka sannan sai ka yi ruku'i hatta tatma'inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'i marfa sannan ka ɗago daga ruku'i hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye masjud sannan ka yi sujada hatta tatma'inna sajidan har sai ka natsu a cikin sujada sun marfa sannan ka ɗago hatta tatma'inna jalisan har sai ka natsu a zamne sun masjud sannan ka koma ka yi sujada hatta tatma'inna sajidan har sai ka natsu a cikin sujada sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka a cikin sallaka gaba ɗayanta akhrajahu sab'a marawaitan hadisin nan guda bakwai su suka hutar da wannan hadisin واللفظ للبخاري سيدي لفظ نا إمام البخاري ني والابن ماجه يازو رواية إمام ابن ماجه بإسناد, بإسناد مسلم دا إسناد نا مسلم حتى تطمئن قائما حسي كان سوء أسعي ومثله في حديث رفاعة أكوي كتن كتن ونا حديث أحاديث الرفاعة عند أحمد أوجن أحمد وابن حبان دا ابن حبان حتى تطمئن قائما har sai ka natsu a tsaye wali ahmad a riwaya ta imamu ahmad fa aqim sulbaka ka tsayar da gadon bayanka ma'ana ka kwantar da gadon bayanka kada ya karkata akwai ma riwaya ta nuna cewa manzo Allah in yayi sujada yayi ruku'i ko ƙwarya da a ce aza ƙwarya za ta zamna dan saboda mi dan babu tudu da kwari an gane da kyau ku shine ma'anan fa aqim sulbaka ka tsayar da gadon bayanka ka kwantar da shi hatta tarji al-izamu har sai gabbai sun yi mi har sai gabbai sun komo kenan ba da ka duka ba sai ka tashi walin nisa'i a riwaya ta imamun nisa'i wa abi dawud da abi dawud min hadithi rifa'a ibn rafi daga hadisin rifa'a ibn rafi yace innaha la tatimmu salatu ahadikum lalle sallar dayanku ba ta cika hatta yusbigha alwudu'a har sai ya cika arwalla kama amarahu Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya masa umarni thumma yukabbiru Allah ta'ala sannan yayi ma Allah kabbara wa yahmadahu ya gode masa wa yuthni alaihi kuma yayi yabo a kansa wa fiha har yanzu yana a cikin wannan riwayar fa in kana ma'aka qur'anun faqra idan ya kasance tare da kai akwai qur'ani ma'ana ka haddace wani abu na alqur'ani ka karanta wa illa idan kun baka haddace komai ma daga alqur'ani fahmadillah to ka gode ma Allah wa kabbirhu kai masa kabbara wa hallilhu kai masa hailala hailala shine la ilaha illallah la ilaha illallah ko kuma me yake da suna la haula wala quwwata ko shi wannan shine hawqala ina hailala dai shine la ilaha illallah la ilaha illallah an gane da kyau ko wannan shine kenan wahallilhu kai masa hailala jayyid wannan hadisin ruwayoyinsa ba su kare ba wali abi dawud a riwaya ta imamu abi dawud sun makra bi ummil kitabi sannan ka karanta da uwar littafi wace ce suratul baqara ana ce mata ummul kitabi ce li'annal qur'ana yabda'u biha domin da ita alqur'ani ke farawa idan ka buɗe alqur'ani suratul fatiha wace sura nace to kaji lalle na nisa sosai aha suratul fatiha ita ce ummul kitabi an gane da kyau ko to jayyid aha wa bima sha Allah sannan da abinda Allah ya so wal ibn hibban a riwayata ibn hibban thumma bima shi'ta sannan ka karanta abinda ka so abinda yasa ban tsaya ba wajen karanta wannan hadisin dan dukkan shi riwaya guda ce bayanin abu guda ne yake shi yasa sai da na kare shi to yanzu sai a gyara zama a sha kallo ko a sha saurare wannan hadisin shine malaman fiqhu suke ce ma hadithul musi'i fi fi salatihi hadithul musi'i fi salatihi ko li salatihi dukkanin su ma'anan su guda ma'ana hadisin wanda ya munanta sallarsa asalin hadisin ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a masallaci manzo Allah na zamne a masallaci a ƙarshen sahu baya an ƙare sallah mutunan da ya shigo sai ya kabarta sallah da ya yi sallah ya ƙare ya tashi ya zo yi ma manzon Allah sallama sai manzon Allah ya amsa sallama sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah domin kai ba sallah bace kai an gane da kyau ko ba sallah bace kai wasa ce kai ya zo sai da ya sau uku yana komawa manzon Allah yana maida shi yana yana zuwa manzon Allah yana maida shi to ya sallar tasa take sallar ita ce yana koton kurciya an san kotan kurciya ko in ya duka Allahu akbar sai ya duka sujada eh ruku'i ruku'in da ya dan dago kadan sai ya tai sujada akwai wanda ba su ma dagowa ko to ma'ana yana sauri sauri a cikin sallah sai manzo Allah ya ce masa koma kai sallah domin ba sallah bace kake yi da manzo Allah ya maida shi karo na uku sai ya ce ya rasulullah la a'lamu ko kuma la a'rifu ghayraha ya ma'aikin Allah ni ban iya wata sallah in ba wannan ba fa'allimni ka koya mini to dama haka ne manzo Allah yake so ya mi ya ce shi yasa manzo Allah ya ta maida shi sai da ƙarshe da kansa ya gane cewa tabbas bai iya ba to manzo Allah koya mini ban iya ba a wannan lokacin ne sai manzo Allah ya fara masa mi ya fara masa wannan bayani an gane da kyau ko to wannan hadisin malumai sun yi itimadi da shi akan cewa dukkanin abin da aka zano a cikin wannan hadisin suna daga cikin arkanus salat ko kuma wajibatus salat domin idan muka ga wannan ruwayin da aka zano akwai abubuwan da ba a gayi ba daga cikin abubuwan da ake a cikin sallah to shine su suka ce abinda manzon Allah ya gaya masa anan sune wajibatu salati wa arkanuha rukunnan sallah ko kuma wajibban sallah me ake ce ma rukunnan sallah sune abubuwan da idan aka bar su sallah tana lalacewa an gane da kyau ko jayyid idan muka lura na farko manzon Allah ya ce masa idan ka tashi zuwa sallah ka cika arwallah mun san dai ya ake cika arwalla ko shine a wanke da kyau kuma a kula a natsu a cikin arwallar sai manzo Allah ce ka fuskanci alqibla kai kabbara nan na farko me muka samu daga cikin ayyukan sallah kabbarar harrama shi arwalla wannan mun gane mun gani akan cewa yana daga cikin me shurutus salah manzo Allah ce masa na farko kai kabbara Allahu akbar takbiratul ihram kenan kabbarar harrama tana daga cikin me tana daga cikin arkanus salati rukunnan sallah kenan da mutum zai zo kawai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin sai da zo sallamawa ya tuna kai farko ban yi kabara harama ba shikenan sallah ta ta ga iska an gane da ke ko babu komi yanzu sai ka tashi kuma ka fara sabuwa domin manzo Allah yake cewa miftahu salati at-takbir mabudin sallah shine me a shine kabbara kenan lokacin da ka zo kai tsaye ka shiga karatu baka yi ba baka bude bakin kofa ne ka tsaya kana sallar an gane da kyau ko to wannan shine kenan manzo Allah ce musu kenan harko kabbar harama daga cikin ladabin kabbar harama kuma a tsaye ake yin ta kenan kuskure ne wanda suke zakkuwa kai tsaye cikin sahu su isko liman na na ruku'i kai tsaye su zo su duka su ce Allahu akbar bai ba domin baka yi kabbar harama ba ita kuma sharadin ta ya ake yin ta tsaye shi yasa suke cewa takbiratul ihrami wal qiyamu laha tsayuwa a wajen yin ta yana daga cikin sunna wajen yin ta a daga hannu malamai sun ce ba dole bane amma yana daga cikin mustahabbat da kuma sunnoni na sallah mutum ya daga hannu wajen kabar harama na gaba sai manzo Allah ya ce masa sannan ka karanta suratul fatiha idan mun hada riwayoyin kenan ka karanta suratul fatiha bayan ta sai ka zabi wani abu daga cikin abun da ya maka dadi na alqur'ani sai ka karanta kenan mun gani sai mun ga qira'atul fatiha ko yana daga cikin mi yana daga cikin arkanus salah na gaba sai ce sai kai ruku'i ruku'in kuma idan kai ba za ka dago ba sai ka mi sai ka natsu a cikin ruku'in kenan ba kana dukawa ba sai ka taso an gane da kyau ko sai nuna cewa shi abinda ake faɗi a cikin ruku'i baya daga cikin mi baya daga cikin mi arkanus salati subhana rabbiyal azim subhana da a ce ka manta subhana rabbiyal azim a cikin sallah a cikin ruku'i shikenan baka da komai sallar ka tayi an gane da kyau ko amma da ruku'in ka manta fa dole sai ka ramka shi wannan shine kenan kenan na gaba sai manzo Allah ya ce masa sannan sai ka dago daga ruku'i ashe kenan sai nuna mun da cewa da mutun yayi ruku'i haka bai dago ba sai ya wuce kai tsaye wajen sujada wannan ruku'in yayi ya bayi ba domin dagowa daga ruku'i kai tsaye shi ma yana daga cikin mi rukunnan sallah an gane da kyau ko za ku gani akwai da yawa daga cikin tsohi masu mafi yawancin dai tsohi na gani suna wannan ko in dai ba kuma cikin samari sai in dai ba mashayi ba an ce maka mashayi shi kuma komai yana iya yi wannan shine kenan kenan shi na mana dagowa daga ruku'i yana daga cikin mi rukunnan sallah sannan sai manzo Allah ya ce masa kayi mi kayi sujada kuma idan muka lura anan ko ina manzo Allah sai ya ce masa hatta ta'tadila har sai ka natsu me ake cewa me ake cewa sai ka natsu ma'ana ai kowanne gaba sai ta komo a wurinta ashe da dagowar da kai wajen ruku'i ka dago hakan ga baka miƙe da kyau ba kenan dagowar ba ta yi ba ko wannan shine kenan kenan shi yasa sai manzo Allah ya ce masa hatta ta'tadila qa'iman am hatta ta'tadila jalisan sai an zamna da kyau kowanne kashi ya komo a wurin sa na gaba manzo Allah ya ce masa kai sujada kenan sujada rukuni ce daga cikin rukunan sallah sannan ka dago daga sujadar sai ka zamna da kyau kenan sai nun dagowa daga sujada shi ma menene ne rukuni ne na sallah ashe da mutum zai sujada tak ya tahi ya dago bai ida zamnawa ba da kyau sai ya koma ya ta biyu to wannan sallar tasa ba ta yi ba wannan ruku'in ko mu ce wannan raka'ar da yayi wannan abun a ciki sallar shi ba ta yi ba ashe sunna mana da yawa da suke sallah a cikin tarawihi na irin sallar da ba a matsayuwa a natsu to kun ga irin wannan sallar kina ashe banza ne suke yi dan saboda rukunnan sallar ba su cika ta ba a gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a bayan ka dago daga ruku'i daga sujada sai ka zamna da kyau sannan da ƙarshe sai manzo Allah yace masa wannan shine abun da ya kamata ka aikata a cikin kowace sallah a takaice yan uwa mafi girma abin da wannan hadisi ke karantar da mu shine natsuwa a cikin me natsuwa a cikin sallah domin wannan mutumin gaba ɗayan abun da yayi matsala guda ce kawai ta sa sallar shi bata yi ba shine rishin me rashin natsuwa gaugawa da yi a cikin sallah ashe suna mana sallah tana buƙatar natsuwa sallah ba ta buƙatar gaugawa a wani hadisi mai ban tsoro wani daga cikin sahabbai ya zo ya yi sallah ko da ya ƙare sallar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law mata hada ala halihi hadihi lamata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya ƙare shi manzo Allah ya ce wancan mutunan in dai da a ce zai mutu a wannan sallar da yake yi da ya mutu ba akan tafarki na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kana takamar kana sallah wai ashe sallar da ma kake ba ma a matsayin musulmi kake ba ma manzo Allah ma ya kore maka musulunci dan me yasa dan sallar baka yi ta ba me yanda ya kamata shi yasa idan muka lura alqur'ani duk inda Allah ya kawo zancen sallah me yake cewa wa aqimus salata ba cewa yake ba wa sallu wa aqimus salata ku tsayar da sallah ashe ita kuma sallah tsayar da ita ne ake ba mi ba ba yin ta bane ake yi Allah ya bamu ikon gyarawa a hadisi na gaba malike cewa wa an abi humaydin as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abi humayd as-sa'idi yardar Allah ta kara tabbata a gare sa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa idza kabbara idan yayi kabbara ja'ala yadayhi yana sanya hannayensa hazuwa mankibaihi daidai da kahadunsa a zan kallo wannan hadisin zamu yi muna tatbiki kenan Allahu akbar sai hakan ga kenan sai nuna kabbara yake ware sannan ya mi sannan ya daga hannu zamu ga akwai hadisin da kuma sai ya daga hannun ya aje sannan ya ce Allahu akbar akwai wani hadisin kuma ya yake yi tare yake yi kenan kilal wajhaini jaizaini dukkanin yanda kai ya halatta kina a wannan riwayar in yace Allahu akbar Allahu akbar shikenan hannun ya yake daidaita sa da ka fada kenan ba haka ba akwai wanda zaka ga yazo yana hakan ga ka gani ko kai wajen yin kama zaka ji akwai wahala to nan haka ake yi kun ga hakan ga cikin sauki an gane da ke ku shine ma'ana daidaita hannu da mi da ka fada jayyid aha yake cewa wa idza raka'a idan kuma yayi ruku'i amkana yadayhi min rukubatayhi yana danfara yana danfara ma'ana yana dallafa hannayensa ga gwiwowinsa an gane da kyau ko wanga hannayen yana matse su da mi da gwiwarsa kenan jimke su yake yi an gane da kyau salahuddin a hanta shi ka nuna muna aha kenan kai ruku'i sai ka mi sai ka game yawwa a haka juya hakan ga nan mutane sun yi yawa yawwa aha yawwa ka ka jimke gwiwa da kyau gwiwan ma ba a ganin ta ah ko babu babu nama babu tsoka ko jai kenan sai an matse ta shine ma'anan amkana yadaihi min rukbatayhi kenan yana matse su thumma hasara zahrahu baka kare ba sannan hasara zahrahu ay sawwa zahrahu sai ya daidaita bayansa tauta shi daidaita baya sai ya daidaita bayansa ya daidaitu aha ladan adiba mana ya daidaitu to haka ya yi dama-dama kun san irin wannan kuma ka a wuce gona da iri kun san akwai masu wuce gona da iri akwai wanda za ku ga ya shige gaba ɗai akwai wanda kuma za ku ga ya yi sama gaba ɗai daidai gwargwadon dai yadda mutum a tunaninsa ya yi ne ya daidaita fatakullaha mastata'tum daidai gulgudan iyawarka aha la tajlis kada ka zamna fa idza sajada idan yayi sujada a fa idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa daga ruku'i istawa yana daidaitawa bayan ya dago daga ruku'i aha ka dago daga ruku'i to dago yana daidaitawa hatta ya'uda kullu qafarin makanahu har sai kowanne kashi shine qafar ai hatta ya'uda kulla azmin makanahu har sai kowanne kashi ya komo a ina a wurinsa aha daidaita hannuwanka sun daidaitu to za mu zo shin bayan an dago daga rukudi ana rungumi hannu ko sakin hannu za a yi shi ma wannan wata mas'ala ce ku biyo ne bashi an gane da kyau ko yanzu kai kai yanda ka saba yawwa ya komo yanda yake kowanne kashi ya komo yanda yake na gaba sai yake cewa fa idza sajada isujada idan yayi sujada wada'a yadaihi yana dora hannayensa ghayra muftarishin ba tare da ya shinhida su ba aha yana daidaita hannuwa ba tare da ya shinhida su ba to yawwa shinhida hannuwa aje su kasa aje hannuwan kasa yawwa guyoyin su tai kasa to wannan shine shinhida hannuwa wannan baya halatta a cikin sallah manzo Allah ya hana yin haka nan to dago hannuwan yawwa kenan haka yake ma hannuwansa yace a fa'iza sajada wada a yadaihi gaira muftarishin wala qabidu a nan wajen tahin hannu ne idan ya ɗora tahin hannunsa baya shin sa ma'ana baya buɗe su sannan kuma baya game su baya jimke su shine muftarishin baya shin hida tahin hannunsa sannan kuma baya mi baya jimke su a cikin mi a cikin sujada kenan wannan ya shahi hannuwa ne واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة سي أن ياسون كهرسا سفسكنتي القبلة أن ياسون كهرسا سي سفسكنتي القبلة تو أن ياسون كهرسا سفسكنتي القبلة yawwa ga sunan kenan ɗan yatsu na baya su ma su kalli mi su kalli alkibla kenan sai nuna ɗan yatsun lankwasa su za ka yi ba miƙe su ba za ka yi akwai wanda miƙe su zai yi akwai wanda kuma baya ke maida su ɗan yatsun ga su ko to haka za ka musu misali na ƙafa in ka yi haka bai yi ba in ka yi haka bai yi ba an gane da kyau jayid aha kenan sai yake cewa wa idza jalasa fi rak'atayn fi rak'atayn idan ya zamna a cikin rak'o'i guda biyu jalasa ala rijlihi al-yusra sai ya zamna akan kafarsa ta hagum wa nasaba al-yumna sai ya kafa kafa ta dama zama na biyu yawa gashi nan kafar kafar hagum ya shinhida ta yawa ya shinhida kafar hagum kafar dama yayi ne ya lankwasa ta to shine mai shine abin da yake nihi anan wa idza jalasa fi rak'ati al-akhira idan ya zamna a zama na karshe qaddama rijlahu al-yusra yana gabatar da kafarsa ta mi ta hagum ma'ana ta shige gaba wa nasaba al-ukhra sai gudar ya kafata ya kafata ko wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zamna akan duwawunsa sun zauna ƙasa masha Allah to irin wannan zaman shi ake ce ma at-tawarruk an gane da kyau ko dan saboda mutum zai na ne akan alwark alwark ita ce ka tattara wanda take game da dumanya an gane da kyau ko to wannan zaman shi ake yi a raka'a ta nawa ta ƙarshe na farkon da shi ake yi a raka'a ta nawa ta biyu an gane da kyau ko kenan wanda ya na farko shi ake ce ma al-iftirash shi kuma wannan shi ake ce ma at-tawarruk ana ganewa da kyau masha Allah akhrajahu al-bukhari bukhari ya hutar da shi jazakumullahu khairan to wannan hadisin kenan mun yi sa aikace sai mu zo a hadisi na gaba a takaice mafi girman abin da shi wannan hadisi ke karantar da mu shine mi shine daga cikin sabin abin da zamu gani shine ashe zama na karshe yana bambanta da zama na nawa da zama na nawa da zama na farko to sai dai akwai inda ake da cin karo shine sallar da zama guda ke gare ta kamar sallar asuba da sallar ta shafi ko raka'a biyu to su zaman da ake shine al-iftirash ma'ana ba a shin hidakaha ba a yin zaman karshe da aka saba ina sallar da ake ma irin wannan zama ita ce sallar da take da hiye da raka'a uku hiye da raka'a biyu kamar sallar magriba kamar sallar isha'i kamar shafi'i da witiri ga wanda yami ya haɗe su an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah za mu zo a hadisi na gaba mali yake cewa sai dai yana da kyau mu ɗan lura a nan irin wannan zaman bai dace ba ka yi sa a cikin mi a cikin mi a cikin sahu dan mi yasa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kace la darara wala dirar kada ka cutar kada a cutar da kai an gane da kyau in kai wannan zaman ka cutar da wa wanda suke a can kai kuma in ba kai wannan zaman ba an cutar da kai ba a cutar da kai mutum da zaman dama ba mi bane ba dole bane wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to baka iya ba zaka cutar da wani shikenan an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma akwai kaida a wajen malaman na malaman maqasid suke cewa ad-dararul ad-dararul muta'addi a'zamu min al-qasir ma'ana cutarwa wadda take ciratuwa daga gare ka taje ga waninka to ta girma a wajen Allah fiye da cutawar da kai kadai ne za ta takaita gare ka me ake nufin wannan a ce ma wai in baka yi zama irin wannan ba za ka cutu to kwamma kai ka cutu da ka cutar da wa da ka cutar da wani a addini haka ne wa kwamma ka cutar da kanka da ka cutar da wa da ka cutar da waninka wannan shine ma'anan ad-dararul muta'addi a'azzamu min al-qasir inda Allah jayyid kenan sai a kiyaye kenan a cikin sahu bai kamata irin wannan zaman ba وعن علي بن أبي طالب عن كتبور علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدر الله تقال تبتا أجريسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa annahu kana idza qama ila salati ya kasance idan ya tashi zuwa sallah qala yana cewa wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard na fuskantar da fuskata ga wanda ya kage halittar sammai da ƙasa ila qaulihi har zuwa faɗinsa minal muslimin daga cikin musulmai ma'ana addu'a ce mai tsawo nan ya takaita ta ne Allahumma antal maliku ya Allah kai ne sarki la ilaha illa anta ba abun cancanta da bauta sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni ne bawanka ila akhiri har zuwa ƙarshen addu'ar rawahu muslim muslim ya rawaito sa yace wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tasa inna dalika fi salatin laili wannan yana yin ta ne a sallar dare wannan du'a'ul istiftah ce ma'ana addu'ar buɗe sallah to ita wannan addu'ar dan saboda tsawonta mafi yawanci manzo Allah yana ta ne a sallah ta ne a sallah ta dare sai nuna cewa ashe ba sallar farilla kawai ake ce ake yi ma addu'ar buɗe sallah ba an gane da kyau ko sai kowace sallah ana mata addu'ar buɗe sallah banda sallah ta me ta gawa an gane da kyau ko ita ba a mata addu'ar buɗe sallah jayyid kenan wannan ita ce addu'ar wanda yake son gaba ɗayan addu'ar sai ya ji ba hishnul muslim yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ku kilga mini mun samu nau'i na farko na mi na addu'ar buɗe sallah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كالقودة أبي هريرة يدر الله تكار تبتا أغريشياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله إذا دامنت الله سكار تبتا أغريشيا كسنتي إذا كبر للصلاة إذن يركو إذن صلى ko idan yayi kabbara dan fara sallah sakata hunayhatan yana yin shiru kadan qabla an yaqra kamin ya fara karatu fasa'altuhu sai na ce masa na tambaysa faƙala sai ya ce a ƙulu ina cewa ne allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ya Allah ka nesantar da tsakanina da kurakuraina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nesantar da tsakanin mahutar rana da mahaɗarta allahumma naqqini min khatayaya ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina ma'ana ka tsaftace ni daga kurakuraina kama yunakka thawbul abyadu min ad-danas kamar yanda ake tsarkake wararan kaya daga kazanta Allahumma ighsilni ya Allah ka wanke ni min khataayaya daga kurakuraina bil ma'i da ruwa wasalji da kankara wal baradi da raba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kina wannan hadisin abu huraira ne ya ce ya ga manzon Allah in yi kabbara Allahu akbar kabbara harama kamin ya fara karatu yana jin yana shiru kaɗan to shine dan kwaɗayinsa na ilimi sai ya tambayi manzon Allah shirun da kake yi kamin ka fara karatu me kake karantawa sai ce masa ga addu'ar da nake karantawa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya har zuwa ƙarshe an gane da kyau ko wannan shine abin da wannan hadisi yake nufi wannan addu'ar kuma ta kumshi kai makura wajen neman Allah ya kankare maka zunubanka ashe wannan sai nuna mana mahimmancin addu'ar buɗe sallah shine mi shine kana roƙon Allah ya kankare maka kurakuranka wannan shine kenan kenan sai nuna mana mahimmancin wannan addu'ar ashe wanda yake barin wannan addu'ar yana barin falala mai girma mun samu nau'i na nawa na biyu wa an umar radiyallahu anhu an karɓo daga umar yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa annahu kana yaqulu lallai shi ya kasance yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika sarki ya tabbata a gare ka ya Allah da godiya zuwa gare ka wa tabarakasmuka kuma sunayenka sun albarkantu wa ta'ala jadduka kuma mulkinka ya ɗaukaku wa la ilaha gairuka kuma babu abun bauta da gaskiya sai kai rawahu muslimun muslim ya rawaito sa bi sanadin munqati'in da sanadi wanda yake katsatse mun fasa mun mun bada bayanin abin da ake cewa al-hadithul munqati a karatu na baya wa rawahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni ya rawaito sa mawsulan wa mawqufan in aka ce mawsulan ma'ana ya jingina sa zuwa ga manzon Allah mawqufan kuma ya tsayar da shi zuwa ga wa zuwa ga Umar an gane da kyau ko magana mafi inganci wannan wannan hadisin ya tabbata a wasu ruwayoyi manzon Allah ne yake yin ta to shi sa Umar yake yin ta shi yasa a wasu maruwayi Umar ya kasance wata ran yana bayyana wannan addu'ar a cikin sallah idan yayi Allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka kiriki yake bayyana addu'ar sai da yayi kwanaki sai ya bari da aka masa magana sai ya ce kwanaki yayi ne dan yami dan yami dan ya koyar da su yanzu da yake sun koya shi kenan sai ya bari an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma umar ya kasance yana umurtar a koya ma mutane su kenan sai nuna mana mahimmancin mi mahimmancin wannan addu'ar ta subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha gairuka kuma ita ce mafi gajarta daga cikin addu'o'in da suka zo na mi na bude sallah an gane da kyau ko to yanzu nau'i nawa muka gani daga cikin wannan addu'o'in nau'i nawa uku akwai wanda akwai wasu wanda ba wannan ba to ina so yanzu ku gaya mini wani nau'i ne hi kowanne wanda suka sha halarta karatu sun yi dariya sun san sun san me nake nufi cikin wannan nau'in guda uku wacce ce ta hi kowace aha aha wani ya ce subhanaka allahumma to aha ta harko dan tsawonta ko masha Allah tsawo kuma sannan ta kunshi abubuwa da yawa jazakumullahu khairan wa zai kara wani abu kuma ta tsakiya a har yanzu ba a gane karatun ba to wa zai kara mana wani abu wannan addoyin guda uku ce ta yi subhanaka allahumma dan me yasa ita umar ya ta koya wa mutane bai koyar da su sauran ba ta har yanzu babu wanda ya samu hassan ko husaini su in su samu ba sai na ja musu kunnuwa aha hassan ga ya mana wadda ta yi cikin waɗannan husaini shiru kai ba tawayensu na uku aha wace ta yi cikinsu ta biyu to kaji baka gane ba kai ba ce to abubakar bari mu gani inda abubakar bai gai ba to na san aha shiru kai ma to malami ta karshe tun da aka faɗi ta karshe to ina ji da wuya a samu aha aha at-takbir wai shi ya samu ya faɗi abin da kace ana so mutum ya zanye yana caccanzawa to abin da yake nihi kenan ba a cewa wagga tahi wata a'a an gane da kyau ko domin dukkan su daga wa suke daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane da kyau ko to wannan shine kenan shi yasa ba za ka ce wagga in ka ce wagga ta sai a ce dan me yasa a dan me yasa duk ba daga manzon Allah suke ba kenan duka menene duka daga wa suke daga manzon Allah kenan dukkan su ɗaya ne ba a cewa wata tahi wata sai dai a ce mi wannan ta hi dacewa a yi ta wuri kaza idan kana sallah ta jam'i kai ne limami wacce ta hi dacewa ka yi subhanaka allahumma dan me yasa dan kada ka mi ka tsawaita wa mutane ka tashi sallah ta dare wacce ya kamata ka yi ta farko dan saboda mi dan saboda tsawonta amma da za ka yi a cikin sallah wadda kake jin mutane wannan mai tsawon ba za a ce kayi laifi ba sai dai a ce kayi khilaful aula an gane da ke ko bari ba ku ka'ida wadda za ta walwale muku wannan abubuwan na sha gayin wannan ka'idan malamai suke cewa suke cewa suke cewa al'ibadatul al'ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa in kara maimaita muku ita al'ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa duk ibadar da ta zo da kala nau'i daban-daban to ba a cewa wata tahi wata a'a ana so wata ran kai wagga wata ran kai wagga wata ran kai wagga an gane da kyau ko shine abin da suke nihi bil misali yatadhi al maqal ya zo a sunna akan cewa zikiri na ruku'i akwai subhana rabbiyal azim ko akwai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh akwai subhanaka allahumma bihamdika allahumma filli kun gani ba za ka ce ba wagga tahi wata sai dai a ce mi wata ran kai wagga wata ran kai wagga an gane da kyau ko to wannan shine kenan akwai ibadodi masu yawa wanda zaka ga sun zo da huskoki iri iri wata ran kai wanga wata ran kai wanga ko misalin salatin annabi kala nawa ke da kai ha mafi yawanci ana cewa kala bakwai kun gani salati na salatul ibrahimiyya kenan za a cewa ka zan caccanzawa an gane da kyau ko da abin da ya kama da haka arwalla kana nawa ke da kai a kana uku ko kana iya kai wanki guda guda kai wanki biyu kai wanki nawa uku uku to wata ranka zan caccanzawa duk da ita ga arwallan hadisi ya zo karara akan cewa isbazul wudu shine me wanki guda nawa uku uku amma ana so wata ranka yi guda dan saboda kai koyi da manzon Allah dan shi ma wata ran yayi wanki guda wata ran yayi wanki biyu akwai nau'i na hudu shine wata gaba ka wanke ta sau uku wata ka wanke ta sau biyu wata ka wanke ta sau ɗai shine nau'i na nawa nau'i na uku na hudu an gane da kyau ko jayyid to mu zo a hadisi na gaba maliki cewa wa nahwahu akwai makamancin wannan hadisin an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa marfu'an ya dauka kasa zuwa ga manzon Allah indal khamsa a wajen marawaita hadisan nan guda biyar wa fihi yazo a cikin sa wa kana yaqulu ba'da takbiri kuma ya kasance manzon Allah yana cewa bayan kabbara harrama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ينا كرنت ونم أعوذ بالله السميع العليم إنا نمن سرين الله ميجي مسني من الشيطان الرجيم يكاريني دق الشيطان جيوه من همزه دق هوكرسا ونفخه دكما آه ميكي رسونا النفخ ba ba annafasat bane annafakh malamai suna fassara sa da da me yake da suna a hizga a ba hizga bane nafkhihi a ban ji ba bushi a ba bushi bane nafkhihi shine annafasat shine shine ma'ana bushi nafkhihi kin ga ya dan ya dan shige mini dan kalmomin wanda suke suke kusan shiga cikin juna malamai sun yi musu fassarori daban-daban kina ina neman tsarin Allah daga min hamzihi daga haukar shedan wa nafhihi na dan manta shi kadan wa nafhihi da kuma ma'amakin suna sihirin sa domin nafhihi nan malamai sun kira to sa daga misalin wa min sharrin naffasati wa min sharrin naffasati masu masu tofi a cikin mi a cikin kululuka annafasata na nuhin masu sihiri kenan daga sihirin sa domin shedan yana iya maka mi yana iya maka mi yana yi maka sihiri nafsihi shine waswasi na tuno shine waswasi kina ina neman tsarin shaidan jihohi daga haukarsa nafsihi shine waswasihi daga da waswasinsa wa nafsihi da kuma sihirinsa wannan dukkanin su abubuwa ne wanda shaidan yake yi kana sallah ya sa maka mi waswasi an gane da kyau ko ko ya doke maka hankali ya haukatar da kai kenan ko kuma ya ni ya yi maka sihiri kamar yadda aka hada baki da shi aka mawa masu hiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anan kinan wannan addu'ar kinan wannan addu'ar ba a ce mata addu'ar buɗe sallah sai dai ana ce mata al-isti'aza shine neman tsarin Allah a cikin sallah kinan yana ɗaya daga cikin abin da ake so mutum ya a wajen sallah in ya zo ya ce a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi idan mutum yi wannan sai ya bismillahir rahmanir rahim yayi wace sura suratul fatiha an gane da kyau ku kuma yin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah yana taimakawa mutum wajen korar shedan ana yana taimakawa mutum a wajen natsuwa a cikin mi a cikin sallah idan baka iya wannan ba kana iya kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ana yin ta a wajen kowace raka'a duk raka'ar da ka dago ذاك يعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه وكما أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكما كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكما كي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دكان وانا هسكوكين غداء كسنيمي sun tabbata mutum yana iya an gane da kyau ko amma mafi kammala ita ce ita ce wannan domin a cikinta akwai abin da babu a cikin wa'ancan kuma wannan ita ce ta zo karara manzon Allah ya umarni da ita sauran duka ijtihadat ne malamai suka ce ana iya ayi an gane da kyau ko kina shi sa lazimtar wannan isti'aza kin tahi sauran isti'azoji jayyid a takaice wannan hadisi yana karantar da mu a cikin sallah kamin ka fara karatu ana so kai isti'aza ka nemi tsari daga wa daga shaytan wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yaftatihu salata bitakbir yana bude sallah da kabbara Allahu akbar wal qira'ata shi kuma karatu yana bude sa bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana abinda ake ware ji in yayi kabbara alhamdulillahi rabbil alami sai nuna ba a ba a bayyana me bismillah shine abin da yake nihi domin akwai wanda suka ɗauki wannan hadisin sai suka ce a bismillah ma ba a mayinta ba dole bane sai kai bismillah suka ce ai gashi Aisha ta ce yana bude sallah da Allahu akbar da karatu da alhamdulillah kinan dan a nuna cewa ne in karatu ne na bayyanawa alhamdu ake fara ji sauran yana asirta su wa kana idza raka'a kuma ya kasance idan yayi ruku'i lam yushkhis ra'sahu baya sadda kansa wa lam yusawwibhu sannan kuma baya daukaka sa saddawa shine ya tai can kasa an gane da kyau ko daukakawa shine kai sama da shi kinan wancan in kai hakan ga sai ya kware in kai hakan ga sai ya yi sai ya tudu tunda gangarawa zai yake cewa walakin bai na zalika sai dai yana tsaka-tsakiya bai tai ƙasa ba sannan kuma bai mi ba bai yi sama ba wa kana idza rafa aminar ruku'i kuma ya kasance idan ya dago daga ruku'i lam yasjud baya yin sujada hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaito a tsaye dangalgal kina wannan shine sunna wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajada ya kasance kuma idan ya dago goshinsa daga sujada lam yasjud baya tahiya yayi sujada hatta yastawi jalisan har sai ya daidaito a zamni sannan sai ya koma yayi ni yayi wata sujada wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya ya kasance kuma yana yin at-tahiyya a bayan kowace raka'a guda biyu yana yin at-tahiyyatu lillahi wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya kasance kuma yana shehe da kahorsa ta hagum wa yunsibu al-yumna sai ya kafa ta hagun ta dama kamar yadda aka nuna wa kana yanha an uqbati shaitan ya kasance kuma yana hani akan zaman shaitan kun san zaman shaitan a zama ne mai wahala an gane da ke ko sai dai akwai su yara da Allah yake halitta da irin wannan zaman kaga yaro yana dan karami irin wannan zaman kawai yake yi wa zai nuna mana zaman shaitan aha ta Suleiman aha kuma nan gaba aha kuma wannan can ba su gani yawwa an gane da kyau ko shine kenan mutum ya ware tunanunsa sai duwayensa ta zama a aina a ƙasa yawwa to wannan shine mi shine zaman shaitan gabai baya da dadi kun baya da kyawun kallo an gane da kyau ko to wannan shine manzo Allah ya hana shi in ma ya ware kahun ko kuma abai ware su ba amma dai su miƙe hakan ga gwadi nau'i guda yanda kai dai shine babban zaman to akwai wani nau'i kuma a'a bude su yawwa to hakan ga kaga shi matsalar ma dole sai sun bude ko dole sai sun bude to wannan shine zaman shedan mutum bai iya jima yana wannan zaman in ba wanda haka dabi'a shi take ba to shine zaman shedan wasu malamai suke cewa zaman shedan huwa kullu julusin manhiyun anhu fi salah shine dukkanin zaman da ba a ce ayi a cikin sallah ba suka ce duk zaman da ba a ce ayi a cikin sallah ba in kai sa kayi mi kayi zaman shaidan haka wasu malamai suke fassara ukubatu shaitan kenan zaman shaidan wa yanha an yaftarisha ar-rajula rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'i kuma yana hana mutun ya shinhida hannuwansa shinhidawa ta dabbobi as-sab'i shine ma'anan namomin daji masu zaga shine idan muka dauki nau'in su kare su kura su zaki dukkan su suna a cikin mi as-sab'u kenan shine mutum ya shinhida hannunsa lokacin da ya ruku'i kamar yadda aka nuna dazu kenan baya dace mutum ya shinhida hannunsa ya aje shi ƙasa kuma idan kuka lura wannan siffa ce ta mi ta ragwanci idan mutum yayi wannan ya dan jima kwana ma yana doke shi to kun gani kenan babu natsuwa kenan shine ma'anan yana hani mutum ya shinhida hannunsa kamar yadda namomin daji suke shinhida hannu wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim kuma ya kasance yana liƙe sallah da mi da sallama akhrajahu muslimun muslim ya hutar da shi wa lahu illa yana da illa sai dai a ƙarshe hadisi ne ingantacce illa mun gani kala biyu ce ko akwai illatun qadiha akwai illa ghairu qadiha akwai illa da take sa hadisi ya zamanto da ifi akwai illa da ba ta sa ya zamanto da ifi to wannan illa ba ta sa ya zamanto hadisi mai rauni ba a ƙarshe ce yana liƙe sallah da mi da sallama an gane da kyau ko abin da muka samu ƙari da shi a cikin wannan hadisin shine yana hani akan zaman mi zaman shaitan an gane da kyau ko bayan wannan kuma ya nuna mana malikin sallah shine mi sallama kinan misali da a ce kana cikin sallah ka kawo a wajen tahiya ka kare tahiya ka yi salati iyaka ga sallama sai ka tashi ka tahiyarka ka manta ashe baka mi ba baka sallame ba sai da ka kai bakin kofa ka tuna kai akwai matsala ban sallame ba an gane da ke ko to wannan idan baka jima baka dau tsawon lokaci ba sai ka komo ka zauna kai mi sallame amma ya dau lokaci fa shikenan sallar ta ware yana sai ka sake sallar domin baka mi ba baka liƙe ta ba buɗe take abubuwan da ba su a cikin ta sun mi sun shiga sai su mi sai su lalata ta an gane da kyau ku da maliyin shine a sallame jayyid mali yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibn umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana yarfa'u yadayhi ya kasance yana daga hannayensa hadwa mankibaihi daidai da kafaɗunsa idan ftata hassalata idan ya buɗe sallah wa idan kabbara lirruku'i idan kuma yayi kabbara dan yin ruku'i wa idan rafa'a ra'sahu min ruku'i da kuma idan ya dago kansa daga ruku'i muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi hadisi abi humayd a hadisin abi humayd inda abi daud a riwaya ta abi daud yarfa'u yadayhi yana daga hannayensa hatta yuhadhiya bihima mankibaihi har sai ya daidaita kahudunsa da su thumma yukabbiru sannan sai ya kabbara kun gani sai ya daidaita sannan ya kabbara wali muslimin riwaya ta imam muslim an malik ibn al-huwairith riwaya ta malik dan huwairith nahwa hadith ibn umar kwatankwacin hadithin ibn umar lakin qala sai dai shi ya ce hatta yi haziye bihi ma furu a udunaihi har sai ya daidaita su da karan kunnuwa shi furu ul'udun shi ne ai faukaha su ne nan saman kunnuwa an gane da kyau ku shi ne su ne furu ul'udun usul su kuma su ne nan ciki an gane da kyau ko ko kuma su ma to kenan haka yake wata ran kun gani kenan shi ne nau'i na biyu da yake yi wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa kamar haka na farko wuraren da manzan Allah yake daga hannu shine idan ya kabar harama idan zai ta a ina ruku'i idan ya dago daga mi daga ruku'i nan su ne aka nuna kenan su ne wuraren da ake ni ake daga hannu ashe idan za ka yi sujada ko kuma ka dago daga sujada ba ka ni ba ka daga hannu akwai dai malaman da suke ganin idan sujada ce ta tashi tsaye bayan ka dago daga sujada wadda daga ita sai ne sai tsaye suna ganin ya halatta mutum ya mi ya daga mi ya daga hannu domin nan kaman zai fara menene sabon mi sabon ruku'i an gane da kyau ko to kenan wannan shi ya halatta mutum idan ya tashi tsaye ya daga hannu amma tsakanin shi da guda biyu ba a ba a mi ba a daga hannu wannan kenan shine abin da hadisi yake nuna mana abu na harko kenan ba ko ina ake daga hannu ba a cikin sallah abu na biyu shine daga hannun nan mutum yana iya yi imma ya daga sa a daidai ina ka faɗa ko ya ɗaga sa a daidai ina a daidai kunnuwa wannan shine abin da wannan hadisan suka mi suka nuna muna wa an wa'il ibn hujr daga wa'il dan hujr qala yace sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa wada'a yadahu al-yumna sai ya dora hannunsa na dama ala yadihi al-yusra akan hannunsa na hagum ala sadrihi akan kirjinsa an gane da kyau ko wannan hadisi me yake nuna muna ashe sunna ne aza hannu akan mi akan kirji a cikin mi a cikin sallah domin gashi nan wa'in ne yake cewa yayi sallah tare da manzon Allah sai ya ga ya dora hannunsa na hagum hannunsa na dama akan mi akan na hagum sai ya dora akan mi akan kirjinsa kenan sunna ce tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan muka gani anan yana ba da labarin abinda manzo Allah yake yi ne shi kuma ka'ida ce a wajen malaman usul fiqh suke cewa af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam tufidu nadaba illa idza iqtaranat bi amrin qawli wa tufidu ma afada alqawl idan manzo Allah yayi wani aiki kai tsaye abin da yake nuna wannan aikin sunna ne baya nuna cewa menene dole ne shi yasa kaje babu wani malami da yake maka dora hannu akan kirji menene dole ne dan mi dan saboda hadisi ya hakaito yanda manzon Allah yake mine yake yi an gane da kyau ko kenan kai tsaye da an ce manzon Allah yana yin kaza to ana nuna sunna ne kai dan baka yi ba za a ce ba mai kayi laihi sai dai ka kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan ya kasance manzon Allah ya yi aiki sai ya ce ku yi yanda nake yi nan kuma akwai wata shubuha shine wasu malamai suke cewa ai lokacin da manzon Allah ya salla akan mimbari da ya kare sai ya ce sallu kama ra'aytumuni salli to kuma a cikin sallar manzon Allah ya rungume hannu ko bai rungume ba ya rungume suka ce to tunda manzon Allah ya ce ai yanda yake nan ya nuna har rungume hannu ma ai me ai an gane da kyau ko to wannan baina kausai ne amma magana wadda mafi yawancin malamai suka ce shine dora hannu menene sunna ne ba mi bane ba wajibi bane dan me yasa suka ce haka dan saboda wannan mutumin da ya zo ya munanta sallah da manzo Allah ya tashi koya masa sallah ya ce masa ya rungume hannu bai ce masa ba to dalilin wannan ne sai suka ce kenan wannan hadisin ya hidda rungume hannu da wasu abubuwan da manzo Allah bai faɗi ba an gane da kyau ko wannan shine kenan sai malik cewa wa an ubada tabni samit an karbo daga ubada dan samit kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta uwar qur'ani ba ita cewa suratul fatiha muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ashe sun da karatun fatiha rukuni daga cikin mi daga cikin rukunnan sallah an gane da kyau ko wannan shi ne ita ce magana mafi inganci akwai malaman da suka je akan cewa kamar malamai na hanafiya suna ganin ko da a ce ka yi sallah ba karanta fatiha ba in dai ka karanta wani abu na alkur'ani to sallah ta yi suka ce domin allah ya ce faqra'u ma tayassara min alkur'an kuma a wancan riwaya sai ce sun makra ma tayassara ma'aka min alkur'an to amma sai dai a riwaya wata riwaya ta zo da saraha akan cewa ka karanta suratul fatiha magana mafi inganci duk sallar da aka yi ba a karanta fatiha ba sallah ta yi mi ta lalace kuma fatiha guda ba ta isa a cikin sallah dole sai kowace raka an yi mata mi an yi mata fatiha to ya ga wanda bai iya fatiha ba za mu gani a hadisi na gaba kenan bari mu zo wata mas'ala mutum ne yana cikin sallah yana raka'a ta biyu sai tuna kai raka'a ta farko ban yi fatiha ba to ya mutum zai yi a sai ya ni yau ya yadda ta yani ake yadda ta doka zai yi kaɗe ta wajen masallaci aha sai ya sa a cikin kansa yanzu wannan ta nawa ce yake yi ta farko waccan ta ta yi haba a mansura an gane da ke ko to wannan shine ma'anar yadda sallah yadda raka'a kenan waccan ba ta yi ba jayyid a muttafaqun alaihi wa fi riwayatin لابن حبان أو رواية ابن حبان والدار قطني الإمام الدار قطني لا تجزئ صلاة سلا باتا إساء لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إذن بأكرن تفاتحة أتكين تبا أنا سلا باتا إساء أنا باتا يي إذن بأكرن تسورة الفاتحة أتكين تبا وفي أخرى أو رواية تدبا لأحمد تأحمد وأبي داود دا إمام أبي داود yake ce wa tirmizi da tirmizi wa ibn hibban da ibn hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum manzo Allah yace musu mai yuwa kuna karatu bayan limaminku qulna muka ce na'am eh qala yace la taf'alu kada ku aikata illa bi fatihatil kitab sai suratul fatiha innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ga duk wanda bai karanta ta ba kun gani akai tsaye manzo Allah ya bayyana bikulli saraha akan cewa babu sallah ga duk wanda bai mi ba bai karanta suratul fatiha ba to sai dai da ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su gaba daya idan kana bayan liman ba za ka yi karatun komai ba matukan liman yana karatu na bayyane an gane da kyau ko lokacin da liman ke karatun bayyane kai an doke maka me an doke maka fatiha ba za ka yi karatun komai ba sai dai ka mi ka saurara wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun nan wannan ayar za ta yi aiki amma inda liman yake asirta karatu kai zaka me kai zaka bayyana lokaci yayi jayyid da ƙarshe a muna da dan sako guda biyu kamar yadda muka saba kowane sati muna tura wani sako imma izuwa ga wasu ɗaiɗaikun nan al'umma ko kuma izuwa ga al'umma gaba ɗaya na farko kafin mu ci gaba akwai mun samu wani ɗaya daga cikin a manya-manyan baki a Ismail daga Amerik zan faɗa muku wannan ne don in nuna muku tasirin rezo sosiyo wannan abun da muke tura muna muna duka muna yi kai tsaye amfanin da yake yi wannan Ismail King a Yaman yake amma ni ban san shi ba a Amerika ke da zama amma ban san shi ba sai ta hanyar me sai ta hanyar wannan rezo su siyo king sai ya kai ga shakuwar mu ta kai ga mafi yawancin bidiyo kan da kuke gani yan guntaye ana turawa nawa shi yake me shi yake yanke su sai ya tura ya ɗora ya dora wasu yan hotuna da sauransu sai ya wannan kusan su uku ke yin wannan aikin yana daga cikin su bayan wannan kuma kwantikin mu na YouTube da kwantikin mu da pajikin mu ta Facebook duka shi ya buɗa su tare da cewa wajen buɗa su ana akwai kuɗi masu yawa daga ciki amma duk shi kokarin wannan ko mun san shi na ne ta hanyar mi rezo sosiyo sai nuna ashe wannan rezo sosiyo kin zamu iya mu yi amfani da shi a wajen mi a wajen da'awa a wajen yada addinin Allah wannan ɗaya ne daga cikin gwamman waɗanda muke ta dalilin wannan rezo sosiyo kin muka haɗu da su kenan wannan shine karin da yazo nyamai yace zai zo ya kawo mana ziyara a wannan masallaci na Malam Ismail ka dan tashi wannan wataran ko Allah ya kaddara wani ya je America ku haɗu da ku haɗu tare da shi gashi nan kenan Ismail Adam ko masha Allah sunan shi Ismail Adam muna baraba da shi muna fatan Allah ya kara damkan zumunci mun gan shi gashi nan da sunnar shi daga America yito amma da sunnar shi wasu suna tahiya America dan saboda su yi shagali to amma su suna daga America suna yada addinin Allah madaukakin sarki wannan yana nuna mana fadin Allah madaukakin sarki wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk damar da Allah ya baka kai kokari ka nemi ina ka nemi lahira da ita kada ka manta kuma rabonka na duniya na'am wa shahida shahidun min ahliya kun san shi ma latti zore tare tekin america ne an gaya da ke ko to kun ga ashe ma sun san juna yace america yake ba su sallah jama'a ƙara kabbara ka ku ga yanda na gansa sai da muka rungume juna karo na farko da muka ni da muka haɗu da juna sako na ƙarshe mai muhimmanci jama'a saurara sakon yana da muhimmanci sosai sako na ƙarshe shine a kwanan nan duk wanda yake bibiyan kafafen sadarwa ya ji labarin cewa akwai wani ɗan Niger da ya zo a musabaka ta alkur'ani da aka yi ta duniya a ƙasar misra a ƙasar egypt ya zo na ɗaya kuma ya samu maki ɗari bisa ɗari shine ubaidullahi abubakar don dalilin wannan nake ma gaba ɗayan al'ummar Niger barka da wannan alkhairin abin jin daɗi ne wanda ya kamata a ce mun majunanmu bushara da shi abin alfahari ne a ce Niger dan Niger a kasashen duniya gaba ɗaya ko ina sun zo a ce dan Niger shine na farko abin alfahari ne ga duk wanda ya san muhimmancin alkur'ani abu na biyu shine muna tura sako zuwa ga hukumomi da wanda suke da ruwa da tsaki a al'amari na girmama wanda suka yi wani abu na hiddo sunan ƙasa muna kira zuwa gare su da akan cewa mu komo ma addinin mu komo ma gadon mu muna tuna musu da faɗin umar radiyallahu anhu da yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allah bil islami fa in ibtaghayna al izzata bi ghayrihi adhallana Allah yake cewa mu al'umma ce da Allah ya ɗaukaka mu dalilin musulunci idan muka nemi ɗaukaka a wajen musulunci to Allah zai kaskantar da mu me nake nufi da wannan kamar yadda ake girmama wasu 'yan kwallo kamar yadda ake girmama wasu 'yan taekwondo shugaban ƙasa ya haɗu da su har a yi musu wani tarbi na musamman har a yi musu wata liyafa to muna kira izuwa ga wannan gwamnatin mai albarka da a yi ma wannan dan uwan namu irin abin da aka ma wa'ancan ko hiye da haka domin shi abin da yake yi na ɗaukaka addinin Allah ne kuma ba mu da abin da ya hini ya yi wannan musulunci namu domin ita ce ni'ima mafi girma da Allah maɗaukakin sarki ya yi muna kenan muna kira ga duk wanda suke da ruwa da tsaki akan wannan akan cewa a girmama wannan dan uwan namu an ce mun samu sauyi mun samu cikakken incin kanmu idan har haka ne tabbas to ya kamata a ce mun ga sauyi a cikin abin da ya shahi al'amari na mi na addininmu ina ƙara tunatar da mu cewa wallahi duk ƙasar musulmai da duk ƙasa ta musulmai in dai har suka rike musulunci to dalilin wannan Allah yake ɗaukaka su ku dibi ƙasashen musulmai gaba ɗaya sai ku diba daga cikin kasashen musulman su wanne ne suka yi ci gaba akan sauran to za ku ga cewa wanda suka yi ci gaba akan sauran su ne wanda suke riko da addini babban misali zan ba mu kasan Pakistan ya taken Pakistan yake Republic Islamic di Pakistan a cikin sunan ma akwai ne akwai Islamic to abun mamaki shine kasar Pakistan a cikin kasashen musulmai ita ce kasa tallin tallata mallaki ne makamashin nukiliya bomb nukiliyar wadda ba kowace ƙasa ke mallakarta ba dalilin mi dalilin roƙon addinin da suka yi hassuna alfahari da shi har ya zamanto shi'arkin su Allah ya mi Allah ya ɗaukaka su mudibi ƙasar Saudiya suna daga cikin talakawan ƙasashe a duniya idan ana alfahari da arziki da manya-manyan gidaje ana sawa da ina da ƙasar Saudiya don sun rike addinin su ne mudibi ƙasa ta Iran duk da yake addi duk da yake musulunci ne wanda akwai akwai me yake da suna ko to amma dai idan mutum ya faɗi abu sai a dangana shi lana zawahir wallahu ya tawallar sara'ir mudibi kasar iran tana daga cikin kasashe mafi karfi a wajen abin da shahi makamai amma suna danganta kansu da me da musulunci ashe mu ma idan muka danganta kanmu da musulunci mu yan nijar to in Allah yadda Allah zai ɗaukaka mu kamar yadda ya ɗaukaka misalin irin wannan kasashen ashe wai riko da addini ba ci baya bane ci gaba ne in Allah ya so masha Allah alhamdulillah sannan kuma muna ƙara hamdulillah tun ta ƙara hamdulillah subhanaka Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah jayyid